كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وإياكم من النيران ‘yan uwa musulmi na garin kaduna da kewaye da na abuja da na maiduguri da na ko'ina a faɗin wannan ƙasa tamu ta najeriya ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa ba tare da bin wasu abin nan protocol ba bayanai da wa'azoji sun gabata tun ajiya tun a samina game da wata babban annoba wadda ta sake kutso kai a wannan ƙasar tamu abinda yasa na ce ta sake kutso kai saboda wannan annoba ba sabuwa ba ce annoba ce wadda aka sani kaka da kakanni wadda Allah ya taimake mu a shekarun baya Allah ya rufa ma wannan al'umma asiri aka daƙile ta sai gashi ashe yanzu an kashe maciji ba a sare kan shi ba wannan annoba lalle babban annoba ce ba musibar da ta kai musibar a jarabce ka ga addininka musiba ta yunwa za ta zo ta wuce fitina ce musiba ta rashin kuɗi fitina ce musiba ta rashin lafiya fitina ce amma wallahi ko kusa babu musiba wadda ta yi kusa ga irin musiba wadda ke taba addininka da aƙidarka saboda kamar da imama ibn al-qayyim al-jawziya yake faɗa a cikin littafan shi yake cewa buƙatar ɗan adam game da wahayi alƙur'ani da sunnan sallallahu alaihi wa sallam ya ta fi buƙatar da yake yi zuwa ga numfashi da abinci abinci alal aƙalla komai cin ka ba ka wuce ci ɗaya biyu uku hudu in ka zama kesi ka ci so biyar a aini amma shi wahayin alƙur'ani at every second at every minute kowace awa kana buƙatar wahayin Allah mi Allah ya ce in za ka shiga makewayi mi Allah ya ce idan za ka fito mi Allah ya ce idan za ka shiga kasuwa mi Allah ya ce idan za ka saka kayanka mi Allah ya ce idan za ka cire kayanka mi Allah ya ce idan za ka yi sunna da iyalinka mi Allah ya ce don haka Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana kul inna hayati قل إن صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ما شاء الله يا رسول الله يا مسوينا يا منزور الله صلى الله عليه وسلم ka gaya ma sahabbanka ka gaya ma ɗaliban sahabbanka tabi'ai ka gaya ma tabi'ut tabi'in ka gaya ma inda ba su ganka ba ka gaya musu ila yawmul qiyamati qul inna salati haƙiƙa sallata da nike yi wa nusuki da ibada da nike yi ta yanka da hajji da duk wani abin da Allah ya ambata Allah ya ce wa mahayaya da rayuwa ta kacokan gaba ɗaya ɗinta duka me ke kwantarolin ɗinta wa mamati da ma mutuwa idan ma ta zo duka lillahi rabbil alami ga Allah take ubangijin talikai wannan shine wannan aya take fassara muna wata aya inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما شاء الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطئبون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah maɗaukakin sarki ya ce ba halicci aljan da mutum ba sai don su yi bauta duk wani buki da za ka gani duk wani tafiya da za ka gani duk wani sa kaya da za ka gani duk wata rayuwa da za ka gani Allah ya ɗaga muna ne kafa amma babban manufa shine mu samu walwala mu samu sauƙi saboda me saboda mu bauta ma Allah duk abin da kake gani na rayuwar duniya gaba ɗaya ka cokanta an Allah ya yi ta ne domin ta yi hidima ga ibada to jama'a idan muka dawo ga maganar mu wannan annoba wadda wannan annoba idan akwai ciwon da ya wuce ciwon sartan kamar da larabawa ke cewa kansa idan akwai ciwon da ya wuce ciwon koda idan akwai ciwon da ya wuce na diabetes idan akwai ciwon da ya wuce na hawan jini wallahi wannan annoba da a jarabci mutum da ita kwamma a jarabce shi da wa'annan cirutocin gaba ɗaya jama'a ina ganin wannan annoba ba sai na gaya muku ba kun gane kun gane in ƙara bayani ni ina ganin a hasara ce yadda ake kiransu ni in jingina su da haka don haka ba ni son in jingina su na fi son ku gane su da siffarsu jama'a waɗannan mutane waɗannan mutane wasu na cewa wai sun samu asali a nan najeriya akan wani mutum da ake ce mai tatsi ne amma kashi wannan aƙida baƙar aƙida baƙan manufa malamai masu bincike masu ƙwaƙwafi suna ganin wannan aƙida ta samu asali tun lokacin ƙungiya ta farko da ta fita a cikin addinin musulunci wace ƙungiya ce jama'a la alkhawarij akwai ƙungiyoyi hudu wanda ake ce ma su ne asali na duk wata bata da ka gani a cikin addini khawarij su ne na farko sannan shi'a da rabe-rabenta sannan a murji'a sai mu'tazila duk wata bata da ka gani tun daga lokacin magabata har ila yawmil qiyamati a kasa 1 plus 1 a yi plus da minus lallai tana da alaƙa da waɗannan waɗannan ƙungiyoyin guda hudu su ne ake ce ma usulul firaki a al'arba'a su ne asalin bata guda hudu wanda suka fara fita cikin addini ina ne ta samu asali kada ku manta khawarij duk abin da bai zo cikin alkur'ani ba su yadda da shi ba mun ji malamin da ya gabata ya gaya mana hadisin sayyidatina aisha inda wata ta zo tana tambayar ta ya sayyidatina aisha wai me yasa idan mace ta gama haila ana cewa ta biya azumi amma ba za a ce ta biya sallah ba sai sai ta tina aisha ta ce mata a haruriyatin ant shin ke daga garin harur kike inda aka san shi da mutanen nan khawarij waɗanda duk abin da aka faɗa a inna hadisi ne ba za su yadda ba don haka khawarij ba su yadda da hukunci na na me ba ba su yadda da hukunce-hukunce cikin wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ba waɗanda sunna ta zo da su waɗanda ƙarara ba su zo a cikin alƙur'ani ba kamar yanzu almasu alal khuffain ba su yadda da shi ba ba su yadda da ba su yadda da me ba da bulala da arrajmu ba su yadda da shi ba to don haka su waɗannan suna da alaƙa tun daga wannan bayan haka a lokacin abbasiya an samu wani filosofa an samu filosofa wanda ana cewa yana da ilimin arabiya ana cewa yana da ilimin ilimin fiqihu ana ce mai ibrahimun nazam wanda yake da makaranta ta filosofi wanda malami ne na abu amur Usman ibn Bahar al-ma'ruf bi al-Jahiz kada ku manta Jahiz wani zakakurin malami ne na luga to wannan Ibrahim an-Nazzam shine malamin Jahiz to lokacin Abbasiya shine ya ƙara kambama wannan fikirat wannan idea ta ta me waɗannan mutanen To jama'a bari in ba ku formula, tun ba yanzu ba, ku ɗauki wannan mafi yawa idan wata ɓata ta zo, yanzu ka buga ƙwaƙwalo ka za ka ga haka, za ka ga cewa mafi yawan waɗanda suke ɓacewa suna ɓatar da mutane mafi yawan su a sorry to say irin waɗannan ne da muke ce ma ‘yan boko. Ɗan boko fa ba zagi ba ne, ɗan boko waton mutuntawa ne amma inda yake banna dan boko shine dan boko zalla wanda bai karanci addini ba kuma yana son yayi shishigi ga addinin Allah to jahiz da kuke ji wannan jahiz shi ma dan boko ne dan ba abin da ya sani in ba mai ba in ba yaren larabci ba in ba ni ba mu'tazilanci in ba mai ba in ba falsafa ba mu'tazili ne to su ma suna cikin wanda suka buga wa'annan wanda suka ɗaukaka wannan mugunya aƙida idan muka komo baya-bayan nan a ƙarnin da ya gabata ƙarni na ashirin a farkon wannan ƙarni lokacin da turawan yamma suka fantsama a cikin duniya suna mulkin mallaka wa ƙasashe na musulmi da wadda ba musulmi ba wannan aƙida ta sake kunno kai an samu mutane da dama an samu wani ɓatacce daga misra in ba ku manta ba na gaya muku mafi yawa 'yan boko da ku sai karatu addini ba ko wannan bai san komai ba fi dinin la abin da ya karanta shine biochemistry ya shiga a cikin addinin Allah ya yi mashi ɓanna ya ce shi akwai wasu ayoyi da ma bai yadda da su ba to don haka kun ga waɗannan da ake ce ma alƙur'aniyun wannan kalmat ashe kenan kalmatu haƙƙin uri da biha batil ba da gaske ba ne don mafi yawan su ƙur'anin ma ba su sani ba ƙur'anin ma ba su sani ba dalilin da ya sa mutane ke kiran su ƙur'aniyun wai kamar ana faɗa ne ga abin da suke cewa ga hakikani ba haka bane yanzu kamar masu aƙidar ƙadariya ai aƙidar ƙadariya ana ce musu ƴan ƙadariya ba don sun yarda da ƙaddara ba a'a don ma ba su yarda da ƙaddara ba masu aƙidar ƙadariya kun san ko su waye wani nau'i ne na mu'tazila suka ce wai ai su wannan ƙadari wannan duk abin da ɗan adam yayi ba hannun Allah duk aikin da ya yi ba ikon Allah ciki ba ƙaddarowa Allah a ciki to kun ga su ba su yarda da ƙaddara ba to don haka ake kiran su ƙadariya to su ma masu wannan wannan aƙidar ana kiran su da alƙur'aniyun ba don suna mutunta alƙur'ani ba ba don sun san alƙur'ani ba ba don sun san daraja alƙur'ani ba don dai suna ƙarya cewa su alƙur'ani suke kariya ba zan mai da ku baya ba amma duk da haka suna cewa wai dalili shine alkur'ani shine wato maƙuƙuga ta farko wadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar amma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an samu shekaru aru-aru ba a rubuta shi ba don haka a yanzu me ya kamata yanzu a ce an dawo da hadisai ƙarya ne barin ba ku misali biyu kafin in zauna misali na farko wannan ɗan misira ɗin nan wanda ya karanta biochemistry ya yi ƙarya ya ce a cikin alƙur'ani akwai ayoyi biyu wal iyazu billah ayoyi nawa ayoyi biyu waɗanda ƙarya ake yi ba cikin alƙur'ani suke ba an kawo waɗannan ayoyin ne saboda me wai saboda a kuranta manzo sallallahu alaihi wasallam a nuna yana da daraja amma da wa'annan ayoyin ba Allah Qur'ani bane wani ayoyi ne jama'a laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan ita su ne ayoyin da shi wannan ba misiran yake cewa ba cikin alkur'ani suke ba kuma kamar da ni gaya muku dan boko ne kuma wal iyazu billah da yawa yan bokon mu suna da wani aƙida da wannan bataccen ya kawo shine ta wani code da ake kira wai code 19 yana fassara ƙur'ani da duk yadda yake son yayi algaz na alƙur'ani da wannan code 19 don haka da yawa za ka ji 'yan boko mu suna magana sha tara sha tara wai ga alkur'ani wallahi mu kula wannan bata ce wannan ba misire din mai bayo ki misir shi ya kawo shi a ƙarshe na biyu wanda ba na biyu wani ba inde wanda shi ma yana cikin na zamanin nan wanda ya ƙirƙiro da wannan aƙida kafin waɗannan 'yan baya 'yan namu na wannan ƙasa su zo su kawo wannan aƙida shi kuma abin da tafi a kai cewa wata rana yana karanta alƙur'ani sai ya karanta ya yi hallazi na amanu la ta kunu kallazi na azan musa fabarahu allahu mimma qalu wa kana inda allah wajiha sai ya duba tafsiri wai an ce ga yadda annabi Musa mutanen shi suna zargin shi sai dutse ya wannan kissa kowa ya san wannan kissa ko to don haka yana shakku akan wannan kissa saboda wannan kissa gaba ɗaya ya zubar da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi akwai abubuwa da ya kamata in faɗa an ga bin lokaci yayi fatar abin da na faɗa daidai Allah ya bamu ladashi kuskure ya ubangiji ka shafe cikin zukata ka gafarta muna subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi